بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkan da saduwa a wannan yammaci na laraba يوم مناسبه وجه رمضان جل الله صلى الله عليه واله وسلم على مكه والمدينه بهدى وجود أربعين ركن وتجديد يوم من أن واتو شانا شانا يا وتبوه شكرا بوجود أشهد الشيء ميلادية sun sa a wannan masallaci mai albarka wannan bigire mai albarka domin ci gaba da gabatar da ترجمة معنى القرآن من جرمة وأن من أن سورة الأنعام أجيا من قلق البيان أكن آية تدريد خمسين ترى السجير يركر أكون أن هو آية يوم أن لا يسوء زان دورا لكن متفايا السجير يركر أن آية من القرآن من جرمة من القرآن لا تنفذ تركيا من جرمة الشيء خيري yau za mu tashi da Allah maka bakin zaki cewa man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها duk wanda ya zo da wani kyakkyawan aiki yana da kwatankwacin lada goma ninki goma na wannan aiki man ya da sayyi'a wanda ko ya zo da wani aiki mummuna fala yujza illa mithlaha ba za a yi mar sakamako ba face kwatankwacinta wa hum la yuzlamuna alhali sun mutane ba a garin mu wannan aya tana da cikin ayoyi masu girma a cikin alƙur'ani mai girma waɗanda ke sa mutum yake ainihin wato sanya rai dangane da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya alƙawarta wa mutane bayan Allah ne. asali Allah ta'ala cewa man ja'a bil hasana an gani wannan mantin ismu shartin ne jadi an gane wannan ja'a kuma fi'il shar ma'ana duk wanda ya aikata wani kyakkyawan aiki guda ɗaya to lallai tabbas za a yi mar ninkin ba ninkin har zuwa goma za a ninka masa wannan aiki guda ɗaya za a ba shi lada goma da wannan aiki ina fata an gane wannan wannan ya nuna mana cewa a shi Allah subhanahu wata'ala yana nufin al'ummar musulmi da alkhairai masu yawa wanda wannan alkhairin baya wucewa wajen bayan Allah mumine domin su samu rahmar Allah yana da wahalar gaske mutumin da ke aikata kyawun ayyuka ko da yana ɗan sirkawa da wasu mummuna a waye gari waɗannan munana sun rinjaye kyawawa saboda kyakkyawan aiki ya fi mummunan sauƙin aikatawa yanzu kafin mutum ya ashar guda ɗaya ya yi zagi zagi nan guda ɗaya gunjime mai laifi yana da cikin kababira zagi saboda manzon Allah ya ce Allah ya tsinewa wanda ya zagi iyalinsa ma'ana duk wanda ya zagi wani sai shi ma ya zagi iyayensa ya rama wanda ya fara ya fara tsinuwa ke kaga wannan laifin babban ne ba kamar laifin mutumin da ainihin wato ya aikata wani abin da ba wannan ba kamar mutumin da ya faɗi wata magana mare daɗi ga ɗan uwansa kaga wannan magana ce mare daɗi kawai ya faɗa amma idan gulma ce idan annamimanci ce idan wani aiki ne mummuna na zantuka ko wani mummuna aiki ne na ainihin wasu abin da ya kai ga zubar da jini na musulmi duk waɗannan miyagun laifuka ne masu girma a wurin Allah ko su kansu ma munanan ayyuka suna bambanta wajen ainihin wato girmansu ina fata mun gane wannan Allah ya madaukakin sarki ya samu dashi Allah ta'ala ce man ja'a bil hasana duk wanda ya zo da wani kyakkyawan aiki falahu ashru amsalha yana da kwatankwacin ninki goma na wannan aiki Imam Tirmidhi alaihi rahmatullah a cikin littafin sa al-Jami' ya rubuta hadisi da Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara mishi shaida Imam Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah duk wanda ya karanta harafi guda ɗaya na alƙur'ani mai girma to wannan ladan guda ɗaya za a rubuta masa lada guda ɗaya na kowane harafi falahu bihi hasana shi manzon Allah ya ce wal hasanatu bi ashri amsalha ita wannan lada goma wannan lada ɗayan za a ninka ta ta zama lada goma sai manzon Allah ya ce la aqulu alif lam mim harf ba cewa nake alif lam mim harfi ba walakin alifun harfu wa lamun harfu wa mimun harf kenan daga cewa alif lam mim la da talatin ba kowane aiki za ka yi ba a baka la da talatin nan take a ce kowane harfi hatta faɗin subhanallah za ta la da nawa goma walhamdulillah la da nawa goma ولا إله إلا الله لا لا نوع قوما والله أكبر لا لا نوع قوما السلام عليكم قوما السلام عليكم ورحمة الله أشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثة تلاوة أن لفظ القرآن يبا دا لا لا يلنكو يزيدك شيء بسم الله الرحمن الرحيم لا لا نوع نعم درينا أقل درينا أكثر حروفا نكرجع باب سين ميم ألف لام لام هاء ألف لام راء حاء ميم ألف نون ألف لام راء حاء ياء ميم نعم حرف بلا شيء twenty times ten nawa zai bamu two hundred kaga ba karamin ninninka walla da ake samu ba game da alqur'ani ne balle tunawan bai karanta shafi daya ko izu ɗaya ko izu ko izu biyar ko ya sauka kaga ladan da yawa mun gane wannan to man ja'a bil hasan fa lahu ashru amsalha akwai hadisin da imam ahmad ibn hanbal ya tarsi musnadin sa zuwa ga sahabi abi dharr al-ghifari Allah ya kara mishi yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce يقول الله عز وجل Allah mawayi madaukaki yana cewa man amila hasanatan duk wanda ya aikata wani aikin lada guda mai kyau falahu ashru amsalha yana da kwatankwacin lada goma na wannan aiki wa uzida kuma ana yin ƙari ma akan haka wa man amila sayyi'atan wanda kuma ya aikata wani aiki mummuna na laifi fa jazamuha mithlaha sakamakonta kamar kwadin kwadin da yi kwaya ɗaya au amfara ko ma Allah ne ya so su yi suturce ba wa da wannan laifin nasa ina fata mun gane wannan wannan hadisi ne daga cikin imami Ahmad bayan wannan akwai hadisai da yawa da suka zo wajen bayani dangane da waɗannan ladadaki da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki akwai hadisin da an yi wato abu ya'la ya fita ainihin wato a cikin musnadinsa sannan da yawa daga cikin malamai sun fitar da waɗannan hadisai akwai hadisin bukhari da muslim hadisin suna da yawa ƙwarai da gaske hadisin abu ya'la yana cewa daga Anas dan Malik Allah ya gara mu shadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hamma bi hasanatin duk wanda ya nufin aikata wani aiki da dawa kataba Allah lahu hasanatan Allah zai rubuta masa lada guda daya nufi kawai da yi na aikata aikin alheri amma bai samu damar aikatawa ba sai a rubuta masa cikakken lada guda nawa guda daya fa in amilaha in kuma ya samu damar aikatawa kutibat lahu ashran sai a rubuta mar lada goma na wannan aiki wa man hamma bi sayyi'atin wanda ya nufin aikata wani aiki mummuna lam tuktab alaihi ba za a rubuta masa wannan mummunan aikin ba hatta ya'malaha har sai ya aikata wannan mummunan fa in amilaha in ya aikata ta kutibat alaihi sayyi'atan sai a rubuta masa laifi guda ɗaya fa in tarakaha in kuma ya kyale aikin ya fasa aikatawa kutibat lahu hasana sai a rubuta mar lada يقول الله تبارك وتعالى ألا متفكين سوى إنما تركها من مخافتي أي يابر أي تتولى النمون لي فهو يقولون جماعة مولانا وأنكم Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana imani daga jama'a wannan yana da ainihin wato muhimmanci kwarai da gaske mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato sanya wannan alheri ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ya madaukakin sarki ya samu dashi sannan akwai hadisin Abu Musa Ash'ari radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al-jum'atu كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها جمعة فكان مدى الجمعة التي بين باينتا تو أنا سام كنكرة لذنبي وزيادة ثلاثة أيام كي حد قالوا فانا أكو أخي أن قالوا أنه سنن وذلك لأن الله تعالى قال يتولى كتب لألا من أفكياشي من جاء بالحسنة فله عشر amsaliya wanda duk ya da wani aiki mai kyau to yana da kwatankwacin lada goma na wannan aiki wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamuna har zuwa ƙarshen wannan aya bayan wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa kowane aiki guda ɗaya da bawa ne ana rubuta mar lada goma saboda ne hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله وأن يأذن في رمضان يبيع بايا يأذن في قوانكين قوانكين شنو وأن شوال وأن ذا المتامر لا دين كمن ياي أذن شكرا بلاي يزن من دوكا كل أذن يجي لا يمزع بك لا دابوما إذا كي أذن ثلاث نعم talatin ɗari uku kenan idan ka ƙara da guda shi ne watan shawwal ya zama nawa kwanaki ne shekara ɗari uku da kenan to sai a rubuta maka ladan kawai ka shekara zumbur kana azumi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi ne ingantacce wannan imam muslim ya fitar da shi imam abu dawud ya fitar da shi imam tirmidhi ya fitar da shi haka nan ibnu majah hadisin abu ayyub al-ansari Allah ya kara mishi yadda jama'a wannan kenan bayan wannan akwai hadisin abu zari al-bari Allah ya kara mishi yadda wanda hadisi ne da tace imam an-nasa'i ya fitar da shi da imam tirmidhi da ibnu majah da imamu ahmad a cikin musnad dinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man qama thalathata ayyamin min kulli shahr duk wanda ya azumci kwanaki uku na kowane wata ya azumci kwanaki uku tan a cikinsa faqad sama ad-dahra kullahu to wannan ya azumci shekara ne gaba ɗayanta ثم قال sannan sai manzon Allah ya ce sadaqa Allah fi kitabi Allah ya yi gaskiya a cikin littafin sa da yace man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya yi kyakkyawan aiki yana da kwatankwacin ninki goma sa na fata mun gane wannan to wannan cewa lada goma ne shine aqallu tab'id shine mafi karancin ninkawa da Allah zai maka amma akwai sama da haka Qur'ani ya nuna mana haka Allah ta'ala yana cewa mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim kwatankwacin masu shirya dukiyansu cikin hanyar Allah kamar wanda ya shuka kwaya ɗaya ne ita kuma da ta ce ta fitar zangarniya guda bakwai a cikin kowace zangarniya kuma akwai kwaya guda nawa guda ɗari sai Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha kaga guda ɗaya ce ta fitar zangarniya guda nawa bakwai ya zama guda bakwai bayan kwaya guda ɗaya sannan wannan guda ba ku tabbatar da kowane zangarin ya tabbatar da kwaya guda nawa dari mun samu dari nawa dari bakwai to sai manzon Allah Allah ta'ala ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninka wa wanda ya so daga cikin bayinsa wallahu wasi'un alim Allah bai yalwa ne ko masani har ila yau akwai hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya tsaya kitabu siyam da imam nasa'i da imam tirmidhi hadithin abu huraira Allah ya kara mishi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullu amal ibn adama yudha'afu lahu alhasanata ashru amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin illa as-sawm fa innahu li wa ana ajri bih manzon Allah ya ce dukkanin aikin dan adam ana ninka masa shi lada goma zuwa lada ɗari bakwai sai ce sai dai azumi kadai shi kam azumi ba lada goma ba ne fa inna huli shi wannan aikin nawa ne in ji Allah saboda girma sha'arin azumi wa ana ajizi ne ni ne zan ba da sakamakon azumi shi sa ai manzo Allah ya ba magana man sama ramadana imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه Allah kin ya daga ciwo wannan ya nuna maka cewa cewa man ja'a man ja'a bil hasan falahu ashru amsalha ashe Allah yana ga dama yayi kari akan wannan kamar yadda tabbata wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana rainan sadakan ɗayanku kamar yadda ɗayanku yake rainan shukarsa zai ninka masa ita zuwa ɗari bakwai zuwa sama da haka ina fata mun gane wannan Allah madaukakin sarki mai kyautayi ke za ka ce wallahu shakurun halim Allah sha godiya ne shi kansa Allah ta'ala mai yawan godiya ga bayansa ne sun yi aiki ina fata mun gane wannan kuma dama shi Allah ma idan ya azabtar da bayi akwai wata riba da zai samu ya kan yi haka ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum me Allah zai yi wata riba Allah zai ci idan ya muku azaba matukar da kuka godiya gare shi kuma kuka yi imani Allah subhanahu wa ta'ala da zai mana imani wannan kenan to dan haka wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha shi ma wannan ka shartiyya lima qablaha sharadi ne wanda ya aikata mummuna mummuna ɗaya ce za a rubuta mara an gane wannan wannan yana daga cikin cikin adalcin wa adalcin Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah bai zalunta bayi ko da bai da bayan zarra shi ta Allah tawahum la yuzlamun su bayi kam ba a zalunta su komai ba za a ƙara musu wani abu na hukuma ba sannan ba za a tauye musu komai na aikin lada ba jama'a ina fata mun gane wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu ya kuma tsare mana imanin mu wanda zai nuna maka cewa jama'a ashe duk abin da bawa ya aikata wa kansa yayi an gane wannan sannan akwai hadisin Abdullahi bin Abbas Allah madaukakin suke gara mishi yadda yace daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da Allah ta'ala yake rawai yake cikin abin da manzon Allah yake rawai zuwa daga wurin Allah manzon Allah ya ce Allah ta'ala ya ce inna Allah kataba al-hasanati wa sayyi'at lalle Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuce ayyukan lada da kuma ayyukan sabo munana kuma bayyana ذلك sannan sai Allah ya bayyana haka faman hamma bi hasanatin duk wanda ya nufin aikata wani aiki kyakkyawa falam ya'malha sai bai aikata wannan kyakkyawan aikin ba kataba Allahu lahu 'indahu hasanatan kamila Allah zai sa a rubuta masa lada cikakke guda nawa kenan guda daya fa in huwa hamma biha in kuma yayi niyyar fa amilaha kuma ya aikata katabaha Allahu lahu 'indahu 'ashra hasanat Allah zai rubuta masa lada goma na wannan aikin guda ɗaya ila sab'i mi'ati dhifin har zuwa linki dari bakwai ila adwafin kathira kai zuwa ma linkin ba linkin ba iyaka malala gashin jinkiya makara duniya ina fata an gane wannan shi aikin ya danganta da yanayin muhimmancin sa ne Allah ya sa mun gane akwai mutumin da kawai yana tafiya ne sai ya je ga reshen wata bishiya ya yanke ya kado ya yi blocking din hanya ya tare mutane hanya ba su zama wucewa wannan mutumi fa halafa billah ya rantsi da Allah cewa la unahiyanna hadhihi juz'a shajara an tariqin nas hatta la tu'dihim yana cikin sabr da qafa ta sahih bukhari yace wallahi sai na kawar da wannan gungumin bishiyar daga hanyar mutane kada ta cutar da su ta hana su wucewa gama wanda ke da wuya yana gama wasu ma Allah godiya ce alhamdulillah na gode ma Allah da ya bani kun yi wannan aiki fa shakara Allah lahu fa ghafara la sai Allah ya gode masa ya gafarta masa ya shigar da shi gidan aljanna ashe akwai aikin da an fi bukatun shi a daidai wasu lokuta shi yasa ake so lokacin da aiki ya tunkaro na addini wani aiki mai muhimmanci misali kamar yanzu azumi ake me fi muhimmanci a wannan wata ciyar da abinci tunda akwai waɗanda ba su da abin da za su ci wani sai ya sha ruwa har yi sahur ɗin kuma ba abin yi sahur ɗin suna nan da yawa cikin mutane to amma ka dafa ka gayyaci mutum ɗaya mutum biyu mutum uku kai wanda ka ce ka shi ne kawai za ka kasayar shi kenan ba lada amma wanda ka ciyar da iyalanka da wanda ka ciyar da abokanka da wanda ka ciyar da makota da talakawa da almajiran gidanka masu zuwa suna cin abinci a gidanka ƙarshenka duk Allah yana ninninka maka wannan larin yana baka mun gane wannan to shine wannan abin da ake so an gane wannan saboda ka ya danganta da yanayi gwargwadon yadda aiki ke da muhimmanci gwargwadon yadda idan ba yi wannan aiki Allah subhanahu wa ta'ala zai ninninka maka wannan ladan wannan kyakkyawan aiki Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dashi sai manzon Allah ya ci gaba da cewa ila adwafin kathira Allah ya ce za a ninninka maka zuwa ninkin baninki mai yawa wa man hamma bi sayyi'a wanda koyi nufin aikata wani mummuna falan ya'malha sai bai samu aikatawa ba كتب الله له عنده حسنة كاملة misalin ta masa lada suka ce wa in huwa hamma biha idan kuma yayi nufin aikatawa fa amilaha kuma ya aikata din katabaha Allah lahu sayyi'atan wahidatan sai a rubuta mar wannan aikin a matsayin zunubi kwaya daya shi yasa ɗaya daga cikin magabata ke cewa sir da mutumin da aka wayi gari ɗaiɗaiwansa sirrin jaye gomominsa dan ranar alkiyama ميزاني ذا أتانا أو شاو أيك دمنا التي فأما من ثقلت موازينه أما وندا ما أوننت سكي نوي فهو في عيشة راضية wannan yana cikin wata irin rayuwa yardadiya wa amma man khaffat mawazinuhu amma waɗanda ma'aunansa suka yi fake-fake yaya fa ummuhu hawiya makomansa madawwamarsa ita ce nan hawiya wa ma adraka ma hiya me ya san da kai tsantsar abin da ke cewa hawiya Allah ce narun hamiya wuta ce mai tsananin kuna Allah ka kare mu sannan Allah ta'ala ya faɗi wannan a suratul a'raf inda za mu shiga Allah ta'ala yana cewa wal waznu yawma idin haqqo aw a wannan rana alkiyama gaskiya ne faman taqulat mawazinuhu wanda duk ma'aunansa suka yi nauyi fa ulaika humul muflihuna waɗannan su ne masu san babban rabo Allah ka samu na cikin su ومن خفت موازينه wanda ma'aunansa suka yi fake-fake suka yi shafal-shafal fa'ula'ika allazina khasiru anfusahum waɗannan su ne waɗanda suka yi hasarar rayukansu bima kanu bi ayatina yawlimun saboda abin da suka kasance suna yi na zalunci game da ayoyinmu in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya faɗi wannan a sautin mu'minun Allah ta'ala yana cewa منني آه ف... فمن عاب مني تنمنا آه آه. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون wanda duk ma'aunansa suka yi nauyi to waɗannan su ne masu samun babbar rabo an gani wa man khaffat mawazinuhu wanda ma'aunansa suka yi fake fake fa ulaika alladhina ha fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun su ne waɗanda suke hasarar rayukansu a duniya an gani da su da iyalansu gaba daya kuma za su dawwama a wutar jahannama Allah ka kare mu Allah ka sani mu daga jama'a babu shakka Allah subhanahu wata'ala ya yi wannan alkawari na ayyuka na kwarai Allah zai bi kyawun sakamako a kansu daga muna fata Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin wannan kyawawan ayyuka da kuma zai yi mana imani ya ku bayan Allah mu sani Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya kaddara mana wannan rayuwar ce domin mu zanto masu ne masu godiya gare shi ya zama ko muna aikata kyawawan ayyukan da za su kai mu zuwa ga samun tsira a gabansa a wannan rana ta alkiyama ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu shi Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu shi abin da ke rawaitowa da gare shi ya fasara man ja'a bil hasanati فله عشر أمثالها سيدنا قال من جاء بلا إله إلا الله دون هو النمتون جزي أيكي أيكي من الناس بذي تبا زماك رتبتيبا سيدنا لكلمة لا إله إلا الله يا سمع أنت يا أيكي لأبل تنكنت يا أيكي لشرطة أنت sannan aikin sai zama karɓaɓɓiya wurin Allah subhanahu wa ta'ala kenan sharɗin karban aiki akwai imani a ciki ko kaga daidai ne cewa man ja'a bila ilaha illa Allah an gane wannan ne yace wa man ja'a bi sayyi'ati yace ai bi shirki ana nufin da shirka anan wasu yawa daga cikin malaman malaman salaf sun fassara waɗannan ayoyi akan wannan hatta akwai tafsirin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wanda ya bayani akan tafsirin ayoyin da suke wahalar da malamai wajen fassara tafsiru ayatin ashkalat ala kathirin min mufassirin shi na ya kawo waɗannan bayanai cewa idan mutum ya zo da wannan kalma ta la ilaha illallah to ya mutu akan wannan to babu shakka dukkanin wani aikinsa na alkhairi zai rinjaye mummuna kuma Allah ta'ala zai ba shi ikon samun gidan aljanna ina fata an gane wannan wannan bayanan suna yin da yawa a cikin wannan tafsiri babu bukata a ce sai mun yi wannan ayyuka jama'a ina fata an gane wannan al-imam al-hafiz ibn kathir alayhi rahmatullah yace wa alam anna tarika as-sayyi'ati alladhi la ya'malha ala thalathati aqsam wanda ya bar mummunan aiki bai aikata ba yana da kaso uku ma'ana mutane uku ne ko a matakai ne guda uku taratan yatrukuha lillah wani lokaci zai bar wannan aikin ne mummuna ya ji aikata shi saboda wa saboda Allah fa hada tuktabu lahu hasanatun ala hasanatan ala kaffihi anha lillahi ta'ala wa hada amalun wa niyya wannan za a rubuta mar lada dai shi kace saboda yayi aiki kuma yayi niyya an gana wannan yawwa sai ce wa hada ja'a annahu yuktabu lahu hasanatun كما جاء في بعض الألفاظ الصحيحة ظاهر متأمر لا يعني سوى ليازو أتشومسو لفرد أنا حديثي إن كنت تسول قباكين منظوم الله صلى الله عليه وسلم في منظومة الذي شيء فإنما تركها من جراء ومن جراء أي من أجل abin da ya sa bai aikata ba ya ce aikatawa ne saboda tsorona wa taratan yatrukuha nisyanan amma akwai lokacin da mutum zai nufin aikata wani aikin sabo amma saboda mantuwa sai ya manta da wannan aikin wa buhulan anha sai ya zama ya kawarce wannan laifin amma ba da niyya ba fa hada la lahu wa la alayhi da wannan ba za a rubuta mai laifin ba kuma ba za a rubuta mar lada ba shine la lahu wa la alayhi ba za a rubuta mai lada ba ba kuma za a rubuta mar alhaki ba لأنه لم ينمي خيرا ولا فعل شرا ذاك بينكم الهيري با أما هو بيعيك شري با وتارة وذلوك الشيكما يتركها عجزا وكسلا وذلوك الشيكما زي بروا النمو هنا أيك النيل سبو دلالاشي هو سبو دا أي نواتو آه عجزا سبو دا جزا وفوقاتا مثالي مسلم يا عيني ينزنا gab da lokacin da zai je ya yi kawai sai kuma ciwon kai mai tsanani ya kama shi zai iya yi ka wannan saboda gazawa ne saboda kasawa ne an gane wannan kai wa kasna anha ba'da sa'i fi asbabiha bayan ya gama da duk wani connection da zai sa yi wannan mummunan aikin wa tadabbur lima yuqarribu minha yayi yayi yayi dumu dumu a cikin abin da zai kai shi zuwa ga aikata wannan mummunan aikin an gane wannan فهذا بمنزلة فاعلها كما جاء في الحديث الصحيح تولن ظاهر كان يجلب كمن متمن ليحيك تولن مبنى لفن كبر يد يدو حديثي إن قلت شيء لقى النبي صلى الله عليه وسلم شوى إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار إذا المسلمين مدابيو قوة لو تقوبي za a yi faɗa da juna ana son a kashe juna to da wanda ya yi kisan da wanda a kashe dukkan mutane da wanda ya yi kisan da wanda aka kashe dukkanin su da mutane kaf sai sabai suka ce ya rasulullah wal qatil wal maqtul fi an-nar suka ce ya rasulullah hada al qatil ya manzo Allah to ai shi wannan shine makashin فما باب المقتول شي wanda aka kashe kuma ina ruwansa menene nata qala manzo Allah ya ce fa innahu innahu kana hayisan ala qatl sahibi ai saboda asali shi ma yayi niyyar kashe dan uwansa da shi ya samu dama da shi ma ya kashe shi ina fata mun gane wannan wannan kaga babban laifi ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya zai mana ainihin wato imani shi yasa jama'a abin da ya kamata bai kai tunani mai kyau abin shi Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ko malaika da ke ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace aish ma shika fa innaka mayyit ka rayu yadda ka so zabe ka mutu an gane wannan eh ka rayu duk yadda ka so amma dai ka sani fa innaka mayyitun zaka mutu wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariqu sannan ka so duk wanda zaka so a duniyan amma ka sani wallahi ka tara bin shi an gani wa kafa bil mauti wa'idan da ka mutuwa ta isa a matsayin wa'azi idan ka gane wannan to kullum kokarin da zaka yi shine ƙara ninninka kyawawan ayyukan da za su sa ka sami tsira a gaban Allah subhanahu wa ta'ala a ranar alkiyama Allah muna roƙonka ka tsare mana imani ko kuma yi da mu da cewa ba ba ba za ka ji komai ba ai mun karanta ayoyi da yawa jiya ko Allah ta'ala yana cewa inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun wa ma zalamnahum walakin kanu hum adh-dhalimin dan haka wala yuzlimu rabbuka ahada وما أنا بظلام للعبيد من جاء بالحسنة من من عمل صي من عم- من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد دو من سنينا مك الله بذلك والله دك أبين لك جني أشكل لتاف أيكا كا ونن أيك الناكل الله بيتوكا أيك وين تبقى معه shine abin da Allah zai karanta da mu a gaba Allah ta'ala ya bada shi ba
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul ka ce da su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam innani hadani rabbi lalle tabbat ni ubangiji na ya shiryar da ni ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici dinan wani addini ne qiyaman tsayayye a bisa adalci millata ibrahim hanifa addini ne na annabi ibrahim wanda ya karkace wa kowace irin barna ya tsaya can akan kada shi Allah madaukakin sarki da wuta wa ma kana min al-mushrikina bai zanto daga cikin masu hada Allah da wani ba a wurin bauta qul inna salati kace da ku lalle sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin wannan ga Allah ne ubangijin halittu baki daya la sharika la babu abin bauta da ta cancanta sai shi wa bidhalika umirtu da wannan ne aka umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon musulmi a cikin wannan al'umma ta ba Allah subhanahu wata'ala a wannan aya sai ya kawo zancen karfafawa a tauki a farkon wannan ayar da ya ga dama cewa kul inni amma me yace inna ni kaga wannan ƙarin taukidi kuma ka ce da su lalle tabbas ni din nan hadani rabbi ubangiji na ya shiryar da ni ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici dinan addini ne ƙiyaman wanda yake tsayayye akan abin da shafi adalci ma'ana babu wata kwana a cikin wannan addini addini ne tsayayye wajen tsayar da adalci wajen yin abin da ya dace wata kira'ar dinan qayyiman a madadin ƙiyaman dinan qayyiman addini ne wanda yake tsayayye can babu wani maganan gocewa a cikinsa ba maganan wani dungu a cikin addinin babu wani maganan ainihin wato zaurance a cikinsa komai a addinin nan addini ne abu a fili a fayyace ina fata mun gane wannan so laka addini ne wanda yake tsayayye kuma fayyatacce shine shi baka millata ibrahim hanifa addinin annabi ibrahim ne hanifan kalman alhanif shine wanda ya karkace wa dukkan wata barna ya batta ya kuma tsayu akan ta Allah da dukkanin kyawawan ayyuka ga Allah shi kadai shi ne kalmar hanif take nufi shi yasa zaka ji wani lokaci in aka samu mutum sunan Ibrahim ya rike ce mishi hanif saboda laqabi nawa ne annabi Ibrahim nace millata Ibrahim hanifan kaga addinin annabi Ibrahim ne hanifan tsayayye akan tauhidi da ta Allah da bauta gare shi da da'a gare shi mai karkace wa dukkanin wani abu na rashin da'a da shirka da sabon Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana minal mushrikin Allah ya ce bai kasance daga cikin masu ainihin wato hada Allah da wani ba a wurin bauta qul kace da mutane inna salati lalle sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya da rayuwata wa mamatiya da mutuwata lillahi rabbil alamina baki da yansu ina yin su ne ga Allah ubangijin halittu baki da la sharika la babu abin bauta tare da shi ba shi da wani abokin tarayya wa bidhalika umirtu da wannan aka umarce ni wa ana awwalul muslimina kuma ni ne farkon musulmi a cikin wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan jawabi ne Allah ta'ala yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya baiwa al'umman sa labari cewa Allah madaukakin sarki ya masa ni'ima ta shari'a da zama akan wannan hanya madidiciya wacce babu wani akan ta sannan دينا ني قيما اي قائما ثابتا الدين تيي تبتشي ملة ابراهيم حنيفا الدين نا النبي ابراهيم حنيفا من تيي اكن كريت الله مدوكين سكي ده بوتا وما كان من المشركين بيزمتو daga cikin masu hada Allah da wani ba jama'a mun gane wannan ko to nan mu kalla سورة البقرة الله ينسى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه معنى من دلنا ما أننت ما أننت لا با وند ذي كوشي قبر سفرك النبي إبراهيم في وند يواوي سد عنك من كلمة التي ولقد اصطفيناه في الدنيا جيكا مو متذابئا النبي إبراهيم متكنتن شيء عن الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين كما لا يرى ينا لقسكن نقرتتو ينا لقسكن نقرقري أسكن باين الله إذ قال له ربه أسلم كأما ترى الأمة يعين الله كمثا كمي قويا قال أسلمت لرب العالمين يشناني قويا زوا بأبيني هل جبا إله جمعنا فتمن قالوا أنه كينا وانا يلنا مكشيوا أشي وانا الدين da Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi waye baban ma kan addini addinin wane ne baban mu annabi Ibrahim ka faɗa da babban murya baban mu annabi Ibrahim haka Allah ya faɗa me Allah ya ce karshen suratul hajj وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس
Allah ta'ala ya ce wajahidu fillahi haqqa jihadi ku dage ku yi aiki ku yi kokari cikin addinin Allah haƙiƙanin kokari huwa da tabaku shi Allah nan ba shi ya zabe ku wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku wani kunci wata wahala a cikin wannan addini ba kaji Allah bai sanya muku wani wahala a cikin addinin nan ba babu wani kunci a cikin wannan addini millata abikum ibrahim addinin babanku annabi ibrahim huwa sammakum almuslimina shine wanda ya rada muku suna musulmai min qablu gabanin wannan lokacin wa fi hadha da cikin wannan wahayin da Allah ya koma zuwa Allah da shi liyakuna rasulu shahidan alaikum dan manzon Allah ya zama ibada shaida akan ku ko al'ummarsa wa takunu shuhada'a 'ala an-nas dan kuma ku zanto shaidu akan sauran al'ummomin da suka shuke gabanin ku an gane wannan bayan wannan Allah ta'ala bayyana mana karshen surutun nahl inna ibrahima kana ummatan lalle annabi ibrahim ya kasance jagora qanitan ay qani'an mai yawan da'a ga Allah lillahi hanifan kuma mai tsayuwa can a bisa addinin Allah mai karkacewa dukkanin wani abu na sabon Allah da kuma shirka da Allah kaji ya Allah ce walam yaku min al mushrikin annabi Ibrahim bai zama daga cikin masu hada Allah da wani auren bauta ba shakiran li an'ami annabi Ibrahim mai godiya ne da ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya masa ijtabahu Allah ya zabe shi وهداه كما ياشر يدشي إلى صراط مستقيم زوى هنيا مليلتيا وآتيناه في الدنيا حسنة ألا تمك يمر تتشاول ساكمقو أنجد الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين كما للي أتلا يرى ينال جسين صالحا باي التي ثم أوحينا إليك سنن كما مكي وغي زوى غريك كي أن محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا سواك بي الدين أن إبراهيم وما كان من المشركين بكثن شيء كما فهذا ألا دوني أو نمو تابا كن وني يمنا مك الشيوى الشيوى أن الدين با الدين بين تنيو tsohon addini in kaga mutum ya kauce a kansa to ya kauce ne gangar ko son zuciyarsa jama'a ina fata an gane wannan saboda haka dole ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi wannan hanya na addinin annabi ibrahim ko da cewa addinin namu ya saba da nashi saboda ka'idar da kullum ja'alna minkum shir'atan wa minhaja cikin annaba da manzanni kowanne cikin su Allah ta'ala ya sanya masa shir'atan shari'ar da zai shiga gaba tafiya akan ta wa minhaja da kuma mene tsari da tafarki na gudanar da wannan addini kila zamanin sallah da ake ba irin yadda muke yi bane kila ba salloli biyar ba ce an gani kila su raka kila ma su raka ɗaya suke kacal a yi ni kawai su ɗaya amma duk da haka akan gari a kasa ina fata an gane wannan yahudawa kuma su ɗaya suke sallah a yi ni amma sun kasa yi an gane yanzu shi yasa lokacin da manzo Allah ya yi arabi Allah Musa ya yi zai ce shi kai ko ma ka ce a rai hamsan aka ba manzo Allah da ya zo shi ya ce kai me aka ba ka yi sallah raka'a nawa yace raka'a hamsin yace wu al'umma ka ba za su iya ba ko ma a rai manzo Allah ya kuma ya ce ma Allah ya rabu ina roƙo Allah ka rage man da yawan sallolin nan shi to an rage sun koma talatin ya ƙara dawowa ce kai kafa ko ba a rage sojin sun yawa aka yi ta ragewa aka yi ta ragewa sai da suka zanto ƙwaya biyar kacal ya ƙara dawowa zai wuce na musa ce an rage ya zama na ke biyar ke kai a hanya al'umma ka za su iya kuwa ni fa al'umma ta sallah ƙwaya ɗaya ke tani sun kasa yin ta balantana kai guda biyar sai mu ba a gaskiya ina jin kunyan ubangiji na sallallahu alaihi wasallam in ƙara komawa in ce haka to sai Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari cewa to wannan salloli guda hamsin din biyar din a madadin hamsin ne ina fatan gani ba kullum biyar ba ne to za a baka ladan guda hamsin ake ba mu kullum in kai sai a ninka ta goma in kai sai a ninka ta goma in kai sai a ninka ta goma so biyar sun zama nawa salloli guda hamsin wa salawatu rabbi wa salamu alayhi fil akhirati wal ula manzon Allah dan gatin Allah na na ajiya take cewa ai ni matsala ta da kai duk abin da kai ma a wurin Allah ko kafin ma ka roƙa sai Allah ya ce mun ma ina fata gane wannan kwarai da gaske maganar rabon kwana ne ake yi ka san matan manzon Allah na na Aisha ta fi kowa tsauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina fata an ba dan sauran ba hasan shi ba ka san abin yawwa sai ka san manzon Allah ya san haka shi ya shi ma ka tafi shi wa ka fito a cikin mutanen duk duniya ce Aisha ki cikin maza fa yace babanta nan ci ya gari yake sewa yace sai Umar sewa sai Uthman sewa sai Ali sewa ya dinga kirga wasu mutane shi ne tafiya zuwa mutum shi mutum ya shigo shi ne amru bin al'as Allah ya kara mishi yadda jama'a mun gane wannan ko to Allah ta halin cewa to ka gaya musu lallai ubangiji na ya shirya da zuwa ta barki majalisi addini ne tsayayye an gane wannan dini ne tsayayye dinin qiyaman millata ibrahima hanifa shine addinin annabi ibrahim wanda ke tsayayye akan musulunci وما كان من المشركين أن إبراهيم بكثن شيء لك ثم قال ألا دوني أو ربو تابا شيء للي يدلك بيمكانا درايواتا دمشواتا لله رب العالمين لا شريك له wannan yin nuna maka cewa a shi tun da an ce wa mahayaya babu wani abu a rayuwar mutum da addini baya shiga shi siyasa me ce shi sharhuri ya ce ko ko rayuwa ce rayuwa ce to Allah ya ce manzo Allah rayuwar shi yake ce addini kul inna salati wa nusuki wa mahyaya duk abin da za ka gudanar rayuwarka auratayya ne cinikayya ne saye da sayarwa ne ko mene ne jama'a mun gane wannan Allah ta ya ce rayuwa ce lillahi rabbil alamin lillahi ga Allah rabbil alamina ubangiji halittu baki daya la sharika lahu babu abin bauta da cancanta sai shi wa bidhalika umirtu shi da wannan aka umarce ni wa ana min wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon musulmi manzo Allah shine farkon musulmi a wannan al'ummar tashi da Allah ya gogo yawa shine farkon musulmi daga duk wani musulmi yana bayan sa annabi Musa a cikin mutanensa shi ne farkon mumini wa ana awwalul mumini kaga nan ma shi ne farkon wani farkon musulmi a cikin ainihin wato al'ummarsa an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace da wannan ne Allah ta'ala ya koyar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ainihin wato wata addu'a wacce zai dinga yi yayin da ya buɗe sallar dare ina cewa ne wajjahu wajhi للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت تشمي وأنا أول المسلمين سيش اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك wannan fa addu'a ko ya fannin darashi wacce manzo Allah yake ka ga addu'a ce jama'a ne ban kai fare abubuwan da ke addu'an nan jama'a in ka samu Allah ya baka su a rayuwa shikenan ka ci wala baka da matsala Allah ta'ala ya samu dashi to jama'a ku ji don haka wajibi ne akan mu mu tsaya mu bi addinin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya koma don Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi Allah ta'ala ya gaba shi kun abai Allah
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون
Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga mana cewa kun kace da su a ghayra Allah abghi rabban yanzu wani Allah kuke so in nema a matsayin abin bauta wa huwa rabbu kulli shay alhali shine mamallaki mahalicci mai kula da dukkanin kowa da komai wala taksibu kullu nafsin illa alaiha kowace rai ba ta aikata wani aiki face sakamakon abin yana komawa kan da ne wala tajiru wajiratun wizra ukhra ba a daukan laifin wata rai a daura wa wata rai wata rai ba ta daukan nauyin zulubin wata rai kuma ila rabbikum marji'ukum sannan ga ubangiji ku za a maishe ku a ranar kiyama fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifuna ya ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna yin saɓani a kanta. Allah Akbar, Allah da iko. Jama'a, duk wani abu da ka sani, ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah ta Ka dogara ga wani ga Allah, duk irin cutar wanda za a yi maka, kai ne ka tsaya ga Allah. Ita mana, in kun ce sai dai ya bar addini sai bi naku, to ya rasu da Allah ka gaya masa. أغير الله أبغي ربا yanzu wani Allah kuke so nema a matsayin Ubangiji mahalicci mamallaki abin bauta wa huwa rabbu kulli shay alhali shine ubangijin kowa da komai to ku sani wala taktibu kullu nafsin illa alaiha babu wata rai za ta aikata wani abu face wannan abin don kanta ta munin sakamakon kanta zai koma wala taziru waziratun wizra ukhra kuma wata rai ba ta ɗaukar nauyin wata rai a ranar alkiyama wannan ko saboda ne hukunci irin hikima irin ta Allah da kuma adalci na Allah wajen hukunci zai yi sakamako ga bayinsa in alheri alheri in sharri kuma sharri Allah ta'ala ya kaddara cewa babu wata rai da za ta ɗauki nauyin wata rai jama'a wannan ka'ida ita rayuwa babu yadda za a yi wata rai ta ɗauki nauyin wata rai a ranar kiyama babu wannan Allah ya riga ya wannan hukunci Allah ya faɗi a kuntu kuntu faku wala tabi'u wajiratun wizra ukhra wa in tabi'u mutqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'un ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير Allah bari wani iya da ya ce wata rai ba ta ɗaukan nauyin wata rai ko da wacce za ta ɗauki kayan nauyin ta kira wata rai cewa zo ki agaza min zo ki taimake ni wajen ɗaukan wannan kayan nauyi ba wanda zai iya agaza masa ya ɗauka masa wannan kayan nauyi ko da ko wanda ka kira masa jinka ne ko da ɗanka ne ko da mahaifiyarka ce ko da mahaifinka ne ko da abokinka ne a duniya babu wanda zai iya ɗaukar nauyin wata yi Allah ce kadai kai dai kana yin gargaɗi ne ga waɗanda suke jin tsoron ubangijin su ko su tsaye da sallah wanda ya tsarkaka to wannan ya tsarkaka ne don kansa ga Allah makoma take a suratul isra Allah ta'ala ya gaya mana kullu insanin alzamnahu qadirahu في عنقه ونخرجه له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كاملا باب يتبع وتري تدوكي نوي وتري قول ذاتي وكتاب لوكا والله باب كل نفس بما كسبت رهينة قوة rai kowace rai za a rataye ta ne da abin da ka aikata an gani ma'ana na sharri duk abin da ka aikata na sharri to za a rataye wannan abin tare da kai ina fata mun gane wannan Allah ta fahimci ta wannan shi a suratu abdur Allah ce kullum ri'in bima kasaba rahin kowane mutum da abin da ya aikata abin a kama shi da wannan abu ne za a rataya masa wannan aikin nasa saboda haka shi yasa Allah ta nake cewa mu'mini wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min fala yakhafu zulman wala hukma duk wanda ya aikata wani aiki kyawa to kada ya tsoron cewa za a zalunce shi an gani a ce bai yi ba ko kuma a rage masa wani abu lada dubu ne sai a rage masa kwaya daya a'a Allah baya haka fala yakhafu zulman menene wala rahaqa ko a na suratul jinni ko yawa fala yakhafu bakhsan kada ya ji tsoron tawaya kada ya tauye masa wani aiki wala rahaqa ko za a yi mara mugunta a zalunce shi wannan aikin ba za a yi ba jama'a mun gane wannan shi ya sa jama'a dole mu tsaya mu aiki ina fata an gane wannan kowannen ya tsaya kullum ya amalu ala shakinatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila Allah ka bari mana imani shi ya sa Allah ta'ala yake faɗi a sura saba qul la tus'aluna amma ajramna kace da ku ko ba za a tambaye ku game da abin da muka kuntuka wa kanmu laifi ba wala nus'alu amma ta'malun mu ma ba za a tambaye mu game da abin da kuka aikata ba kul ka ce da su yanzu ma ubayyana rabbuna ubangiji mu zai tattara mu a ranar alkiyama baki daya kuma yarjabu bayyana bil haqq sannan Allah zai rabe tsakankanin mu da gaskiya wa huwa al-fattahu al-alim Allah shine mai rarrabewa kuma shine masani wa huwa alladhi ja'ala
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله سبحانه وتعالى يجي وهو الذي جعلكم خلائف الأرض Allah shi ne wanda ya sanya ku ku zamto mamaya juna a bayan ƙasa, wa rarra'a ba'dakum fawqa ba'din darajat Allah kuma ya fifita sashin ku da tashi wajen ainihin wato ayyuka liyabluwakum fima atakum Allah ya yi wannan ne domin ya jarraba ku cikin abin da ya ba ku inna rabbaka sari'ul iqab lalle ubangijin ka mai gaggawo uba ne ga wanda ya saba maka wa innahu laghafurur rahim wallahi ne gafara ne ne jin kai waɗannan su ne ƙarshen waɗannan ayoyi na wannan sura in Allah ya kai mu gobe ne da waraya game da fa'idojin su insha Allah ta'ala mu shiga sabon su arab Allah muke roƙo ya sa mana albarka abin da muka karanta ya kuma hakkaka mana rayuwa da hasken alqur'ani ya albarkace mu da albarkan alqur'ani Allah muna roƙonka ka dawwamar da mu wajen son littafin ka karanta shi fahimta ta da yin aiki da shi Allah muna roƙonka ka biya mana bukatun na alkhairi ka tsare mana imanin mu waɗannan musibi da muke fama da shi a wannan ƙasa ta mu Allah ta'ala kai mana maganin su Allah ka kawo mana sauki ya Allah babu wani sauki sai naka Allah ka kawo mana ya Allah babu wani ba da tsaro sai ka Allah ka tsare mu Allah muna roƙonka kai mana buɗi na alkhairi ka ba mu daga fadalarka ka kuma tsare mu daga azabar kabari ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته